أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتب الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من قول الله سبحانه وتعالى بقدر من السيجة بدأ وأن كراتون البركة لم كتابة أتكون وتامي البركة رمضان yau muna goma sha biyar ga watan Ramadana. Karatunmu da ya gabata muna bayani akan ahwal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wato halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama na kamalul khilqa da jamalul sura muka zo muka karanta makarimul akhlaqi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to karatunmu da ya gabata in muka lura da wani abu a janibin ma'aiki alaihi salatu wassalam za mu ga wani abu na mamaki shine yanda Allah kama khalaqallahu sayyidina Muhammadun bi jamali surati kama yanda Allah ya halicci sayyidina Rasulullahi da jamala irin ta sura zai surati sallallahu alaihi wasallama wato ya kawata shi bayan Allah ya halicci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi dukkanin kamala Allah ya bashi dukkanin aiba sallallahu alaihi wasallama ma'ana fa huwa alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu manzo Allah shine wanda ma'anansa da surar sa gaska in an ce tamma ma'anan wa suratan ma'ana hissan wa ma'anan zakiran wa batinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shine to maki alaihi salatu wassalam bayan Allah ya bashi wannan wato makarimul akhlaqi kamar da yake cewa inna ma bu'itu tutamima makarimul akhlaqi Allah ya turo ni ne domin na cika makarimul akhlaq to Allah ya tara wa ma'aiki wa'innan makarimul akhlaqin da babu wani halitta da ya taɓa samun irin wannan wato makarimul akhlaqi kamar irin na shugaba alaihi salatu wassalam kuma Allah ya bashi jamala da ba wani halittar da Allah ya bashi irin wannan sai Allah ya biyo ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawarikul adat in an ce kawarikul adati shine ma'ana wato kyawawan ɗabi'u wato wasu abubuwa a kawari wanda wato sun wato keta al'ada al'adar da adam bai saba ganin irin wannan abin ba to in an ta kawarikul adat guda biyar ne a gurin malamai da suke mana bayani akwai wato al-mu'jiza akwai al-karama akwai al-i'ana akwai al-irhasat akwai al-istidraj in an ce maka al-mu'jiza shine wato kharikul ada da ta zo daga gurin wani annabi wanda take tabbatar da gaskiyar annabtakansa shine al-mu'jiza kenan in an ce alkarama kuma shine abin da zo in Allah subhanahu wa ta'ala abin da shafi wilaya kenan in an ce inda Allah yake bayyana shi wa annabawa kafin zuwan annabtan su kamar abubuwan da ya tabbata na mahaifi alaihi salatu wassalam na wato duwatsu suna yi wa manzo Allah sallama a cikin garin Makka in zai wuce suna cewa assalatu wassalamu alayka ya rasulullah da dukkan abin da ya bayyana a gurin shayar da mahaifi alaihi salatu wassalam na wato abubuwan mamaki wani ne zaki rashi da al-irhasat shine abin da ya bayyana na mamaki daga gurin annabi kafin Allah ya turo shi da wannan annabta sa'annan akwai al-istidraj shi kuma al-istidraj shine abin da Allah ya kan iya bayyana shi a hannun mutumin wato mutumin banza ne ma kamar yadda Allah ke cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin to shi istidraji da sauran al-irhasat da ma'una da kuma shi karama da mu'jiza duk sune in an tara su ake ce musu kawarikul adat to Allah subhanahu wataala sai ya ba wa manzon Allah dukkanin abin da Allah ya ba wani annabi na kawarikul adat wal mu'jizati to Allah ya tara ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama shi Ibrahim kaula na ce mana li Musa miyahu min rukamin tafajjarat wa min kaffi khairi kal isala wa nayyafa wato li Musa miyahun annabi Musa Allah ya sakkara masa Allah ya ce wa jisa Musa li qaumihi وجسد ثاني موسى لقومه كو أن يجد أساك الأجر كو فانفجر منه خمسة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم Allah ya lamunce wa annabi Musa wato ya bigi dutse da wannan sandan nan nasa idan ya bigi dutse ruwa dai kukugo shi ne fanfajar da mimir kusata ashirata ainan wato ido goma sha biyu to shine shehu yake cewa li Musa miyahun Allah ya sakara wa annabi Musa ruwa min rukanin daga kuraman dutse tafajjarar tana wato tana ambaliya amma abin mamaki wa min kaffi kairi kal isala wa dayyafa shi kuma manzon Allah daga tafin hannunsa ne ruwan yake fita yake kugowa to sai kaga mu'jizan manzo Allah ta bina annabi Musa abin mamaki saboda shi daman jinsin dutse jinsi ne na ruwa ba bin mamaki bane idan an samu dutse a cikin ruwa wani rijiyar ma an tona ba a samu ma ruwan sai an zo an samu dutse an fasa to amma shi manzo Allah abun mamaki ne a ce yau ruwa ya fita ta tsakanin kashi da jijiya da bargo a al'adar jini ne aka san yake fita amma abin mamaki ma yake shi kuma gashi nan nan wato wa min kaffi khairin kalki sallallahu alaihi wasallama sala wa nayyaba daga tafin harun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ruwa na sa shi yake kara faɗa mana faqad shakka badran was samawati shakkaka manzo Allah ya tsaga wata to min mu'jizati alayhi salatu wassalam babban mu'jizan manzon Allah shine alqur'ani mai girma wannan alqur'ani mai girman nan ita ne ta zama bakiya dukkanin wato mu'jiza shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jizar sa ta alqur'ani baqiyatun ne da'imatun imam busairi yana cewa da'ani wa wasfiya ayatin lahu zaharat zuhur narul kirailan ala alami فالضر يزداد حسنا وهو ملتزم وليس ينقص قدرا غير ملتزم فما تطاول أمام المجيء إلى ما فيه من خرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن مهدسة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان واحد تخبرنا عن المآد وعن آد وعن أرم دامت لدينا ففاقت كل مؤجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبجين من شبه لذي شكاك وما تبجين من حكم ما غلبت قط إلا آد من حرب أعد الأعاد إليها ملكي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تنسى أجاعبه ولا تسام على الإكثار بالسام كان حتى قرت لها عين قارها فقلت له لقد زفرت بحبل الله فاعتزني إن تتلها كيفة من حر نار لذا أطفات حر لذا من وردها الشبم كأنها الأود تبجد الوجوه به من الوشاة وقد جاءوك كالأمم وكالتراث وكالمئذان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن لا تنكرا لا تعجبا لخطوط الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحادث الفهم قد ينكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم to wayin nan al'adiyat in kusan karatun mu yau za su kai ka kansu ne wannan shine baiti al-fasl radi kenan ko al-fasl kani a cikin al-burda ba al-fasl sadis fi sharaf al-qur'an al-karim wato wanda yake mana magana akan wato mu'jiza irin na al-qur'ani mai girma imam bukhari yana cewa da'ani wa wasiya ayatin lahu zaharat yace ka bar ni in sifanta maka wato wasu ayoyi na manzon Allah da suka bayyana kamar yadda Aisha tun Humaira take cewa an tambaye ta dabi'an manzo Allah tace dabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani zuhuri narul qira laylan ala alami wato irin bayyanan nan na wa'innan ayoyin tamkar bayyanan narul qira irin utan gara wanda baki suke yada zango cikin dare lokacin larabawa wato idan larabawa suka yada zango a saman dutse sai su nemi kirare sai su kunna uta wato likai ya hata bi asari fi zalami domin ne tafiya cikin duhun dare ya fahimta wato ya san cewa ga can hanya can to yace irin bayyana wannan ayoyin tamkar zunguri na rukira alilan ala alakin ayoyi ne na gaskiya min arrahmani daga gurin Allah arrahman muhdathatun ma'ana qadimatun sifatun mawsuf bil qadami lam takarin bi zamanin wa hay tubiruna alqur'ani babu zamanin da da zo fati alqur'ani ta dauko mana wannan labarin anil ma'adi da ta ba mu labarin lahira wa an adin da ta bamu labarin adawa da ta bamu labarin samudawa da kabilan iram yace to da matsala da ina kaji babban mu'jizan alqur'ani ta dawwama a tsakanin mu fa faqat kullu mu'jizatin sai kasance alqur'ani ta fi fi dukkanin wata mu'jiza min annabiyina wato mu'jizan sauran annabawa ijja'at yayin da wannan mu'jizan ta kan zo amma walan tabi'i ba ta dawwama to wannan mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi girma kenan shi yasa aka ce min alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallama mahabbati alqur'ani alkarim yana daga cikin alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aga kana san alqur'ani mai girma to alqur'ani tace babban mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yayi tahaddi Allah ke cewa kullu inishtamatil ins wal jinnu ala an yatuka bi mithli hadha alqur'ani la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah ce ka faɗa musu ya rasulullah da a ce aljanu da mutane za su taru domin su kawo maka kwatankwacin alkur'ani ko da to ba za su taba iya kawo maka kwatankwacin ta ba ko da kuwa walau kana ba azu muli ba azu zahira ko da shashin aljanu suna taimakawa shashin mutane shine Allah ke kara faɗa mana cikin suratul baqara wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa qushu ada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin Allah ce ka faɗa musu ya rasulullah in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina in kun kasance kuna kokonto cikin abin da muka saukar wa bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to fa'tu bi suratin min mithlihi ku kawo sura irin na alqur'ani nan sa'annan bayan nan wasu shuhada'akum min dunillahi ku je ku kira shaidun ku wanda suke koma bayan Allah in kuntum sadiki ne don ku kasance masu gaskiya amma ku sani fa in lam tafalu wa lan tafalu in ba ku yi aikatawa ba to fa lan tafalu har abada ba za ku yi aikatawa ba to wannan shine tahaddirin alqur'ani aka ce ma daga karshe fa atu bi ashri suwari mithlihi muftarayatin na farko aka ce ku kawo alqur'ani tukutun shine la ilaha illa al-insu wal jinni kenan suka gagara aka ce kai fa atu bi ashri suwari mithlihi muftarayatin ku kawo surori guda goma kirkirarru suka gagara to aka ce to su zo da ko sura guda ɗaya ne walau ka inna ne aya uku to wannan su ma duk ta hadisi sai su sun gagara zuwa da wato wannan abu saboda mu'jiza irin na alqur'ani mai girma to wa min mu'jizati sallallahu alaihi wasallama daga cikin mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai inshifaqul qamar tsagewan wata sallallahu alaihi wa alihi wasallama فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الله ولا تهم القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر القيامة تاقصى da mutum zo manzo Allah manzo Allah ce na zo tsakanin aiko ne da tashin alkiyama tamkar haka da haka ne inji maki alaihi salatu wasalam wa shaqqa al-qamar sa'annan kuma wato wata ya tage wa lam anna al-qamar lam yanshaqqa li ahadin ghairi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam yace ka sani cewa wata bai taba tsagewa ba idan ba manzon Allah ba manzo Allah kawai shine ya tsaga wata sallallahu alaihi wasallam وهو من أمهات معجزاته عليه الصلاة والسلام tsage wa mata yana daga cikin ummahatul mu'jizat na manzon Allah wato na daga cikin manya manyan mu'jizat wanda ake kawo su a layin farko wa qad ajma'a al mufassiruna wa ahli sunnati wa qawlihi li ajli sallallahu alaihi wasallama malaman tafsiri da ahli sunna baki dai sun ijma'in cewa wata ya tsage wa makin Allah alaihi salatu wassalam fa inna kuffara quraish lamma kazzabuhu wa lam yusaddiquhu talabu minhu ayatan tadullu ala sidqihi domin kafiran shawa lokacin da suka karyata manzan Allah ba su tabbata manzan Allah ba wa talabu minhu ayatan suka nemi wani aya a gurin manzan Allah tadullu ala sidqihi fi da'awahu wanda za ta ba wa manzan Allah gaskiya cikin da'awan nan nasa za ta yi nuni je wato bisa gaskiyar manzan Allah fa da'u Allah ta'ala hadhihi al-ayata al-azima sai Allah ya ba wa manzan Allah wannan aya ne girma allati la qudrata li basharin ala ijadiha wanda babu wani bashariya da zai iya samar da wannan mu'jiza na tsagewar wata wanda take dalatan ala sidqihi alayhi salatu wassalam tana nuna gaskiya ne na annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi da'awul wahdaniyya lillahi ta'ala wato cikin da'awansa da yake yi na azo a kare ta Allah subhanahu wataala قال الخطابي انشقاق القمر آية عظيمة اتساج وتا آية نين جرمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء باب وان أبدا cikin آيات أن بابا ولد زي زي da. wato tsagewan wata وذلك أنه ظهر في ملكوت السماوات خارجا من جملة اتباع ما في هذا العالم المركب من السباع فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة فلذلك صار البرهان به أظهر yake wannan wani abu ne na mamaki da sarrufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato a alamin malakuti su sauran annabawan nan su tasarrufi na mu'jiza za su yi a alamin nasu a nan doron duniya amma shi manzan Allah saboda wato irin abinda Allah ya masa yakan iya zuwa ma yana wannan duniya amma dai iya bayyana wato wata kharikul ada a wani duniya sallallahu alaihi wasallama fa an abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya rawaita hadisi kali ke cewa in shaqqa al-qamaru ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata ya tsagi a zamanin manzon Allah suka tambaya suka ce sai hakika mu mun ga wannan watan ya tsage lokacin da watan ta tsage ba iya zallan cikin garin maka ne aka ga wannan tsage watan ba ma'ana har da gefe gefen wato garin maka wannan tsagen wata ya je gurin wa min hadisi min hadisi anas radiyallahu anhu qala yace anna ahla makka tasalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yurihim ayatan mutanen makka sun roki manzon Allah nuna musu wata aya fa arahu inshiqaq al-qamar shiqqatayn manzon Allah ya nuna musu tsagewan wata gida biyu sallallahu alaihi wasallama hatta ra'au qira'an bainahuma har sai da suka ga wato dutsen nan na qira'a a tsakaninsu wannan tana nan gefen wannan tana nan gefen wasu ma sun ce watan ta tsage ta zo tsakanin manzon Allah sallama wannan tana ta nan hannun manzon Allah wannan ta shiga ta nan wannan ta shiga nan suka shiga cikin rigar maiki alaihi salatu wassalam ومن حديث ابن مسعود قال حديث عبد الله بن مسعود يكي سوى إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتا يا تاجي أزامن من الله صلى الله عليه وسلم فرقتين جدا بيو فرقة فوق الجبل وان بانغرن وتا ينا سمن دوتي وفرقة دونه وان شيكم ينا كسن دوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الله كي اشهدوا دوكو شيدا daman kuna neman wata mu'jiza ce haikatu lil ada to gashi nan ku shaida ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to wa innan mu'jizat na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai rabbu shamsi shine da yake cewa wuruddan lahu shamsun ba'idan ghurubiha wa yakazzabu qad anzala al-haqq muhu kama faruya an asma'u binti umays radiyallahu anha araba ta hadisi daga asma'u binti umays Allah kara mata yadda anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana yuha ilayhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana masa wahayi ورازه في هجر علي رضي الله عنه لوكتين كم من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتو ينا لكن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فلن يصلي العصر حتى غربت الشمس بي صلى بحث سيد رانا تفادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا علي ماذا الله شيخين كي صلى يا علي قال لا يا رسول الله بني صلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله سيكي سوى اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ya Allah ganan aliyu nan yana cikin maka biyayya ne kuma na cikin yin biyayya wa manzanka fardud alaihi shamsa ya Allah ka dawo wa sayyidina aliyu da rana har ya biya wannan sallan nan kana asma'u asma'u take fara'aitu ha garabat take wallahi na garana ta fadi amma sai na ganta sun mara'aitu ha dala adba da magana bas naga ta dawo bayan da ta fadi amma ta dawo yadda take ba ga hasken da nan ya so ba a doron kasa wannan kenan mu'jizatu wato inshiqaq wato radd shams wa amma ma ruya min ta'ati al-jimadati wa takmili alahu sallallahu alaihi wasallam abinda aka rawaito na yin da'a na al-jamadat sandararrun abubuwa wanda ba sa motsi yanda suke sallama wa ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wannan hadisin nan na da yake faɗa mana lokacin da aka gina wa ma'aikin alaihi salatu wassalam minbari bayan an gina masa mimbari an haɗa masa shi na gata ko da akwai kututture wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ke hudu ba akan wannan kututturen aka ce ana zaune a cikin masallaci sai ana jin nishi kamar nishin taguwa wato wannan kututturen na nishi sai da ma'aiki ya zo dafa wannan kututturen tukunna wannan kututturen ya bar nishi sai ke cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kasance kana yin hudu ba a kaina ina samun albarkanka yanzu ya rasulullahi ka bar yin hudu ba a kayi na ya rasulullahi na bar samun albarkan ka aka ce manzan Allah ya rarrashi wannan kututturen itace sa'annan manzan Allah ce wannan kututture ga zabi uku nan shin yana so a dasa shi ne ya tsiro a cikin itacen gidan aljanna ko kuma yana so a mayar da shi sabo ya ci gaba sabon ayyafa yace yana so a wato a shuka shi ya ci gaba da tsirowa a cikin gidan aljanna to sai manzan Allah shuka shi a wannan gurin wanda yana daga cikin dalilan da suke nan a wannan tsakanin wato daga gidan manzan Allah zuwa raudan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe ka ganin gidan aljanna ne ma baina bai to minbari rawatun min riyadil janna wa minbari alal haudi manzan Allah tsakanin gidana ba minbari na akwai wani dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna wa minbari alal haudi minbari nan nawa ma yana kan wato tafkin alkautare to ashe in ka je wannan gurin kana cikin gidan aljanna ne saboda tsarki da girma irin na wannan gurin sallallahu alaihi wasallam shine shi yake ce mana wa dukul jannatin na'im wa lam amut ina shiga aljannatai ne ni'ima ba tare da na mutu ba ma'ana yana shiga wato dausayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kenan shehu na ce mana jamadatu hadha al-kawn tadri muhammadan kadal ujum wal a'jam min ba'd urubihi wato jamadat sandararin altu sun san wane ne manzan Allah kadal ujum yadda hadda gwarawa abinda wato gaya iya faɗan kalmar larabci ya san wane ne manzan Allah aka ce wata rana ana zaune a fadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ga wani tsuntsu ya zo yana ta shawagi a fadar manzan Allah ya kai ya kawo ya kai ya kawo ya kai ya kawo kawai sai ma'aiki sai daga kansa alaihi salatu wassalam manzan Allah ke cewa a cikin kunnan wane ne ya je ya dauka wa wannan tsuntsuwan koyin ta a daji tabbas ta shiru manzan Allah ya ce ku faɗa min wane ne ya je dauka wa wannan baiwar Allah koyayen ta cikin daji ni ne ya rasulullah manzan Allah ke to tashi ka je ki mai mata kayan alaihi salatu wassalam ya shigo to daga ta ji motsin ma'aiki ya shigo gida to wannan tsuntsun ba a ƙara jin motsin ta ta nemi guri ta zauna saboda girmama ma'aiki alaihi salatu wasalam ba ta son wato ta wato ta yi distobi din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama daga cikin aljamadat aka ce manzo Allah sallallahu yana tafiya cikin garin Makka akwai duwatsu da suke cewa assalatu wassalamu alayka ya rasulullah suna gashe da manzon Allah sallallahu ta sigan girmamawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana na tafiya cikin daji sai ji ana cewa ya rasulullah ya juya bai ga kowa ba ya rasulullah ya juya dama ya juya hagu ne bai ga kowa ba manzo Allah sallallahu alaihi sai ga wata barewa ne wani mabarauci ya kama ta tana cikin garko sai wannan barewa tana cewa udun minni ya rasulullah udun minni ya rasulullah ya manzan Allah ka matso kusa da ni ya manzan Allah ka matso kusa da ni manzan Allah na matsowa kusa da kake cewa kullani ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka kunce ni ya rasulullah manzan Allah ya sunfiya yana kunce wannan sai wannan mafarauci wanda ya farauta wannan barewa sai ya farka kenan yana ganin wato wannan wato sai ga wato sai ga manzan Allah na kunce wannan barewa yake cewa alaka hadisin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin kana da bukata ne ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce ya sai to manzan Allah da wasu dirhamomi wasu kuma sun ce a'a yayi kyautar ta ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadiyanta manzan Allah kun ce wannan barewa aka ce wannan barewa tana tsalle a daji tana cewa rasulullahi aflahani rasulullahi ankazani rasulullahi anjani manzan Allah ya kunce ni manzan Allah ya rabotar da ni manzan Allah ya tseratar da ni Anas bin Malik shine mai rawaito wannan hadisi ce wannan barewa tana tsalle a daji tana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida kai babu abu na shaida babu abun gwada da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne kace bayan fatin manzon Allah wannan barewa ta zo gaban rodan ma'aiki alayhi salam ta durkusa ta sa guyoyin ta kasa tana zubar da hawaye ta kan tana tafiya da baya da baya saboda kukan rabuwa da ma'aiki alayhi salatu wassalam haka nan tarihin wannan damo wani balaraban kawai ya dawo daga kabilan bani sulaimi ya baro da maso shigo cikin gari sai samu an taru sai ke cewa ne ake sai aka ce masa ai wannan bawan Allah ne Muhammadu da yake cewa a zo abota wa Allah mu bar botan gumaka ya tara mutane ke ce masa a zo a bi Allah yace za mu je mu gani in ma annabi ne na gaskiya za mu gani in ma ƙarya ke za mu gani ya zo da wannan dango ya soke ta sai jefar da ita a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zan yi imani da kai cewa annabin Allah bane har sai ka raya wannan dango manzon Allah ce masa a wato min zaka yi imani yake zan yi imani manzon Allah ce ya dabu ya kai damo sunan damo da larabci kenan dan wannan ya tsalle ce labbaika wa sa'adika ya rasulullah ya amsa kiran manzon Allah manzon Allah ce masa manta abu da wa kake bautawa yace allazi fi samai abshu ina bautawa Allah wanda Allah wa fil ardi sabilu wa bil bahri sabilu wanda tafarkin sai ke cikin kogi wa fil zuri na ubangijin talibai kake wannan mutumin ya fara ga manzon Allah ya ce shara la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda ya ga wato mu'jiza na rayar da wato matattu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to karatun mu na gaba da zamu zo mu riya da mu bibi mu'jizat na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya bawa annabawa kuma Allah ya bawa manzon Allah irin wannan mu'jiza ba wani mu'jiza da Allah ya bawa annabi wannan mu'jizan to face sai Allah ya bawa manzon Allah irin wannan mu'jizan kuma ma fiye da ma irin nasa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to alhamdulillah da mu dakata anan da karatun namu za mu ke takaita lokacinsa saboda yanayin na muna da sauran lokaci ko da rabi za mu gama ko to shi kenan to za mu bari ke mu kai da rabi daga cikin mu'jizat na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama annabi Musa alaihi salatu wa salam Allah ya bashi wa annabi Isa alaihi salam Allah ya bashi mu'jiza na cewa kamar yadda alkur'ani yake faɗa mana wa rasulan ila bani isra'ila anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayri fa anfaqu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-asmaha wal abrasa wa uwi al-mawta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadhakkuruna fi buyutikum inna fi dhalika la'adan lakum in kuntum mu'minina annabi isa alayhi salam Allah ya bashi mu'jiza wato yake cewa je wato anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati tayi dai sami laka ya kwaka ya halitte shi kamar sigan tsuntsu yace fa an fa fihi sai hura masa rai ina hura masa rai shikenan fa yakunu ta'iran bi idhnillah wannan tsuntsu shikenan sai tashi kawai an hura masa rai kun fa yakunu kenan ya tashi wa ubriwul akma yace ina me wato warkar da al-akma shine wanda aka haife shi da makanta akwai bambanci tsakanin al'ama shi al'ama shine wanda ya samu makanta a duniya kenan al'akma kuma wanda daman da makanta aka haife shi to wanda aka haife shi da makanta ya fi wahalan sha'ani akan wanda shi sai da ya zo duniya ya makance to shi shine wa ubriul asma'a kenan wal abrasa da masu tu wato cutan kuturtaka wa uhil mauta ta kai ina ma rayar da matattu amma ba bi izinin lahi da izinin Allah wa unabbiukum bima ta'kuluna yace zan iya ba ku labarin abin da kuka ci annabi sai manzo zame ke ce kaci kaza kaci kaza kaci kaza tadakiruna fi biyutikum yace da abin da kuka tana alaihi salatu wa salam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi abin da ya fi wannan shine ma'aiki alaihi salatu wa salamu Allah ya bashi yakan ce wa mamaci ka tashi kun bi izinin layi manzo Allah kawai yakan zo ce wa mamaci tashi aka ce wata mata ta zo gurin maki alaihi salatu wassalam danta yayi wafati tana cewa ya rasulullahi wannan dan nawa shi kadai ya rage min shine cina shine shana in bani da lafiya shine komai nawa ya rasulullahi manzo Allah ce kina zo ayi addu'a Allah ya gafarta masa da ya rasulullahi ina son haka amma gaskiya ina so a dawo min da shi ya rasulullah aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kai shi kan wannan gawa na zuwa manzo Allah ce ka tashi shikenan ya tashi ya rayu ya hayya aka ce har yayi jikoki ma da yawa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan kisa akwai wani mutumi da yake yawan zama a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan shiga halin kunci da zalla tambaye shi ya nake ganin ka cikin halin kunci ya rasulullahi yana daga cikin al'adunmu na jahiliya da muka yi burna ƴaƴa mata da rai ya rasulullahi ina tuna cewa Allah ya azurta ni da ƴa mace sai alkawari wa matata ba zan burne ta ba ya rasulullahi har wannan yadda wata girma ya rasulullahi wata rana nace mata na ta shirya ta mutafin an ya rasulullah bayan ta shirya ta rasulullahi mun tafiya mun yi nisa a cikin daji mun yi nisa ne wani tsohon rijiya na tura ta na ta daukar dutse ina jefawa ya rasulullahi har na bar jin wato sai da na bar jin sautin ta baki daya rasulullah na bi ta da kasa na birni ta ta rasulullahi to yanzu ina tuna irin wannan abubuwa ya rasulullahi na daga min hankali Allah ya masa zaka gane guri yace eh zan gane ya rasulullah yace mu je wannan mutumi na tafiya manzo Allah nabi sa bayan suna zuwa manzo Allah ce ne sunan ce sunan ta wacce manzo Allah ya kira ta su ɗaya bata amsa ba wacce ya kira ta su biyu na uku sai ta tashi tace labbaika wa sa'alika ya rasulullah manzo Allah ce na miki kira na farko me yasa baki amsa ba tace ya rasulullah lokacin da ka mi kira na farko lokacin Allah yake hada kasusuwa da gangan jikina Allah yake hada wato kasusuwa da jijiya na jikina lokacin da ka mi kira na ya rasulullahi a lokacin Allah yake lafta nama da jini da bargo a jijiyana ya rasulullah lokacin da ka kira nan ya rasulullahi lokacin Allah ya buɗa min numfashi ya bani dama na amsa na ce labbai ya rasulullah manzo Allah ya ce mata Allah kin hadisi ila hayati kina da bukatar ki kuma kira yawan duniya tace a ya rasulullah wajadtu ma inda rabbi khairan ni abuna na sama gurbin ubangiji na ya fi min alkhairi ya rasulullah kake aka ce ta koma to kaga manzo Allah shi man bashi wato mu'jiza na ihya'ul mauta rayar da mutattu sallallahu alaihi wa sallama annabi adamu shine wa allama adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنزلني لأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ألا يا سند الشيوة الأسماء السنة فالنبي آدم وعلم آدم النشي كما زن الله ألا يا باشي واتو وألبك ربك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عزيما يا رسول الله ألا أجند بابك كتن تو أجند بابك كتن بدو الله سندك يا رسول الله بانا علما لدنيا ilimi ne wanda Allah ne ya farara wa zuciyar manzon Allah wannan ilimin shine wa allamaka wannan wa allaman nan Allah shi yayi wannan aikin nan wannan kafudin da niri ne na manzon Allah ya zo a gurin maqulun bihi wa allamaka ai Allahu allamaka ya rasulullah Allah shi ya sanar da kai malan ta kunta alam duk abin da baka kasance ka sani ba shine ke cewa allamani rabbi ulumul awwalin wal akhirin wa zadani ilman lam yutihi lil awwalin wa lil akhirin ubangiji na ya sanar da ni ilimin mutanen farko ya sanar da ni ilimin mutanen karshe ya kara min ilimin da mutanen farko ba su sani ba ilimin da mutanen ƙarshe ma ba su sani ba in ji manzan Allah ashe akwai wani irin nau'in ilimin da har yanzu ba wanda ya saba ilimin da manzan Allah da min uluman alami na fa'a da mun bihi ulima al-asma qabla at-ta'arufi fa sa'ata bi za'uladu wa wa sayyidun sirri wujud al-fawt fi jamul ma'arif ji Ibrahim Kaula yace fa min ulumal alamin daga manzan Allah ne aka samu ulumul alamin baki daya ita kai fa adamu annabi adamu ma bi'i da manzan Allah ne wannan hausin da bidin manzan Allah ne bi'i uliman asma'a da manzan Allah aka sanar da shi wannan sunayen shi aka ce annabi adamu an sanar da shi sunayen amma ba a sanar da shi haqa'iqu ba to shine imamu buzairi ke cewa laka zaka ulum min alamil ghaibi wa min hali adam al-asma'i rasulullah an baka zatul ulum wato zatin ilimi Allah baka min alamil ghaibi tun daga gurin Allah alamul ghaibi ومن هذا قد كني ما لآدم الأسماء أكثر مروى النبي آدم سوناي لو كتندا ما يجي عليه الصلاة والسلام يجي ونادى لبن جدي كي توا لما كانوا تقول ربي علمني ثلاث علومي لو كتندا نيجي بند لبن جدي نادى لبني إلمي أكون جمع الله يجي إلمن أمرني بكتماني أفعل من لبن جدي يوم مرشين كويش saboda ba wani zuciyar da zaka yi daukan wannan ilimin in ba zuciya na mai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa auha ila abdihi ma auha kenan iya kawai sai Allah ya kintace wannan sirrin tsakanin da manzon Allah ba wanda ya sani amma da kaga Allah ya dauko mana sauran na annabawa wanda suka gabata annabi Musa wa ma tilka bi minika ya Musa qala ya asa ya dawka alaiha wa ushi biha ala gani wa biha ma'arif ukra amma manzo Allah kace ba wa ila abdi ma wato wani sirri ne kawai ilimi na biyu wa ilmun amarani bi tablighi li kawwas ummati ilimi kuma da Allah ta yi da shi wa wasu kawwas wato ke bantattu ne daga cikin al'umma na ba kowa bane shine wato ilmul ma'rifa kenan ilmin da abawu da ke cewa na dauki ilimi nau'i biyu a gurin manzon Allah akwai ilimin da na bayyana shi a gurin da na koyi shi shi ma kuziku bil mani ke cewa akaftu min rasulillahi bi a'aini min al-ilmi fa amma ahadu ma fa bakatu wa amma al-akhar fa katamtu yace na dauki nau'i ilimi guda biyu a gurin manzon Allah ɗaya na bayyana ɗaya na koyi yace da na bayyana ɗayan da an yanka mun makogaro na to ilimi wato irin na ma'rifa kenan ilimin da shi ne manzon Allah ke cewa inna min al-ilmi ka hayya la ya'lamu illa al-ulama billahi daga bai wanda suka san Allah domin dama akwai al'alimu billahi akwai al'alimu bi amrillahi akwai al'alimu billahi wa bi amrillahi akwai masanin Allah zalla Allah ya sani bai san ilmu shari'a ba ko kuma al'alimu bi amrillahi wanda shi ya san shari'a ne bai san Allah bai san ilmu marifa ba akwai kuma al'alimu billahi wa bi amrillahi akwai wanda ya san Allah kuma ya san sha'anin wato shari'an Allah wannan shine wato cikakke kenan kamilul ma'rifa kenan sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ilimin kenan shine ilimin da ya kasance ilimin da ba to imamu junub daga dadi yake cewa imamu shibli ta'ali na nafsi sirr Allah bil mahjubina kan zo mu kinta da sirrin Allah kan mu bayyana shi cikin mahjubai shine ilimin da imam shamu tijani ke cewa law hudu bima allamani illahu iyyahu la ajma alu irfana la takbir yake da na bayyana abinda Allah sanar da ni na ma'rifa da malamai sun taru akan da su kashe ni sai ilimi na karshe da Allah sanar da manzo Allah shine wa ilmul أمرني بتبليغ للخواس والأوام علم إن الله تيسر وأوام كما تيسر وخواس أم أنت الأوام كما قال كوا لكوا للخواس كوا ما سين علم القرآن علم الحديث عشان نعمة من كوين النبي إبراهيم خليل الله ينا سوى إني ذاهب إلى ربي سيهديني من ذلك ما الله ينا كما إنما إيا ربي سيهديني النبي إبراهيم نسوى ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم maza Allah Allah na ce masa yau ala yubi billahu nabi wal ladina amanu ma'ahu annabi Musa na ce wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa al uqdata min lisani qawli maza Allah Allah na ce masa alam nashrah alaka sadraka wa dana anka wizraka alladhi anqadha zahraka wa rafa'na laka dhikraka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam to a su annabawa ne ma suke yi shi kuma manzon Allah kafin ya nema Allah yake masa yasa na ne take cewa ni kawai ina gani ya rasulullahi ubangiji yana yin gaggawa cikin dukkanin abin da ranka yake so ne ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to in ka bibiya za ka samu uzza kawai da lalata na sauran annabawa Allah ya tattara su baki daya damka ya ba wa manzon Allah kuma na manzon Allah ma ya fi na sauran annabawan ijabi ma'ana ya fi na sauran annabawan ba da mamaki sallallahu alaihi wa sallama to amma wannan kawarikul adatin nan ba su ne suke nuna maka ba girman manzon Allah ba a girman manzon Allah ya wuce nan girman manzo Allah sallama mu'jiza bata kai wanda zaka bayyana maka girman manzo Allah ba shine shi yake ce mana wata adadu ayil mustafa laysa naji an balisa ushirul ushri ma fi sahaihi shukran kaula yake faɗa mana wato ka tsaya kana irga wato mu'jizatu na manzo Allah kana ganin da wannan zaka san manzo Allah a'a falaisa ushirul ushri ma fi sahaihi duk abin da aka rubuta cikin jabi da kusa kwatance bane kawai ake maka ana ta maka kwatance ne amma kai shamsi tazharu li aidaini min bu'udin ne saghiratan amma harfa min amami maza Allah kamar wata shan ganta yar karama amma wata killu sarfa min amami tana disa shi idanu saboda zabin da ma'ana ido ba zai iya kafa wato wa rana kallo na kallon su ba saboda wato tsatsatsin wannan hasken ranar nan sai kawai sai kasance maulu sai ya ce mana launa ka fasa dubu ayatu idan a yasu ne a dari sarari da a ci abin da ake faɗa wato na daraja na kawarikul adadi sun kai girman kadarin manzan Allah da gaske to da in ka shiga cikin magabata ka ambaci sunan manzan Allah to duk da kuma magabatan za su tashi fa ayi biladan hawa kadri ki foka ha min kitaru istani la liko ka zalika shi ibrahim ke fada mana ayoyin halar manzan Allah al ayat kawarikul adadi kenan yawwa shine fa ayu jami'ur rusuli ali muhammadin to shine la tan ha ba ta karewa ita karan kanta matakin al ayat in ka taho a matakin mu'jizat din a nan kawai da ka tike ba za ka iya kididdige su ba wannan ma jiwa ce ladan ha ba ta karewa wa qadruki fawqa qadarin annabi kuma yana sama da wannan ita a wato wa'annan kawarku ladatin amma wa miqdaruki sami ali fawqa zaliki qadarin darajar manzo Allah kuma yana sama da wannan darajar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kuma yake alaihi salatu wassalam harshe ba zai faɗi shi ba alaihi salatu wassalam da mu take ta haka insha Allah karatunmu da zamu daura da zamu ci gaba za mu yi canjin sheka za mu koma cikin littafin ne har yanzu na imamu yusuf na bahani littafin nan mai suna hujjatullahi alal alamina fi mu'jizati sayyidil mursalina ita ma littafi na imamu yusuf na bahani wannan kusan ita ne gaba da wannan a cikin littafansa ita ma wani bahari ne cikin ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda a cikin da namu jira cikin bayanai abin da ya shafi wato janibin mu'jizati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama صل اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب والخاتم لما سبق ناصر النصر بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين